من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda muka saba a ci gaba da karatun ma wannan masallaci na juma'a na Sheikh Abubakar Mahmud Kumi rahimahullahu ta'ala dake cikin wannan birni na Azare a jihar Bauchi karatun da muke yi cikin wannan littafi na umdatul ahkami madogaran hukunce-hukunce min kalami khairil anami daga maganar fiyayyen halittu shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama umda madogara wato da umda da ainihin ƙusa ana ganin abu guda ɗaya ne sai dai kamar umda majingina ko fila umda fila guda ɗaya a amida filas da yawa in aka ce madogara sawa'un an sanya ki tun daga can cikin ƙasa ne har ya fito sannan a ɗora abin da za a ɗora a kai ko kuma da aka yi gini sai aka sanya waɗannan suka zama fila kamar yadda duwatsu suka kasance fila wa ainihin ƙasa an tami da bikom li Allah ta taharraka saboda haka wannan littafi yana da muhimmanci saboda zallan hadisan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake hadisan annabi kuma suna matsayi na biyu ne a bisa dalilai ko madogara ko kuma references na shari'ar musulunci wanda fadilatu sheik abu muhammad al-hafiz abdulgani bin abdulwahid bin ali al-maqdisi al-jamma'ili al-hambali ya rubuta rahimahullahu ta'ala wanda already mu riga mun dan yi nisa a ciki a yau za mu taki daga hadisi na 82 kadarasi na 18 babu sifati salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sifar sallan manzon Allah kai tsaye daga cikin hadisai ba wai daga littafin fikihu ba kusan littafan fi su bayanin suke yi ba za su ce maka hadisi ne ko ayin Qur'ani ba sai dai ya ce maka fahimtar malamai wannan shine fikihu amma hadisi kai tsaye maganan annabi ne ko aikin annabi ko abinda annabi ya tabbata sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ka ji ayin Qur'ani aka ce Qur'ani kuma to maganar Allah al-hadithul qudusi maganan Allah wanda ya bayyana cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka wannan babi ya kawo hadisai da yawa waɗanda za su yi mana bayanin yadda sallan annabi take babu hadisi guda ɗaya a dunkule wanda ya haɗa komi da komi na sallan annabi kowane sahabi yana faɗin abin da ya kiyaye ne ya fi ba da muhimmanci gare shi shi yasa in ka tashi za ka kwatanta sallan annabi sai ka haɗa hadisai da yawa saboda babu hadisi guda daya wanda ya bayan komi da komi za a dauko a nan ne a dauko a nan a dauko a nan shine zai baka sifar sallan manzon Allah dalilin da ya sa malamai da yawa suka rubuta littafai akan haka kenan kuma za ka samu akwai sabani akan waɗansu abubuwa waɗansu suna ganin wajibai ne waɗansu suna ganin mustahabbai ne waɗansu suna ganin wato ko makaruhai ne haka dai kamar yadda za mu gani hadisi na farko dai hadisin babban sahabin nan ne ai abu huraira ba za mu iya cewa dodon yan shiya saboda yan shiya ba sa son sa shi yasa ma ba su aiki da hadisin sa mu kuma muna son kowane babi ma ya faɗi sunansa wanda zai mutu ya mutu a kwarai da gaske da aka hausawa suke faɗa to gashi da hadisinsa aka fara wannan babi daga wanda zai mutu ya mutu ko wanda zai gudu ya gudu عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا كبر في الصلاه سقط هنيها قبل ان يقرا فقلت يا رسول الله بابي انت وامي ارايت سقوطك بين التكبير والقراءه ما تقول قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد قرشن حديثين كنا أبو هريرة الله شكار الدارشي عبد الرحمن بن فقر الدوسي رضي الله عنه wanda ya zo a shekaran kai bara ya karbi addinin Allah zamansa da annabi shekara uku wasu na ce kusan shekaru hudu kacal amma ya ruwaito hadisan da suka fi na kowane sahabi kullum muna da da jaddadawa zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dhul fadli azim kar ya kasance kai ka dade a duniya ka ce yaya aka yi wanda bai da shekaru irin naka ya samu kaza to zaka wahala ko ba kai sa'a ba zaka mutu da hawan jini a dai kan wannan saboda Allah tabaraka wata'ala yana ba da falalansa ga wanda ya ga dama kuma a lokacin da ya ga dama util hikimata man yasha wa man yutal hikima faqad utiya khairan kaseera wa ma yadhakkaru illa ulul albab don haka Abu Hurairah Allah shi kare yadda da shi yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza kabbara fi salati idan annabi yayi kabbaran sallah sakata hunaiha sai yayi shiru na dan wani lokaci yana Allahu akbar kabbaran haraman kun san ita ce mabudin sallah to sai yayi shiru shine hunaiha a wani waje kuma hunai'a eh wannan suna ce hunayya saboda suna ce daga hina ne haka dai sai yayi shiru qabla an yaqra kafin yayi karatu fakultu sai abu huraira ya lallama wata rana sai ya ce ya rasulallah ya ce ya manzon Allah bi abi anta wa ummi ya ce na fansar da babana da mamata a dalilinka a ra'aita sukutaka baina takfiri wal qira'a shirun da kake yi dan kadan din nan tsakanin kabbaran harama da karatun qur'ani karatun fatiha ma taqulu me kake faɗi ne saboda muna so mu yi koyi da kai karkana lakum fi rasulillah uswatun hasana aw iswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kaseera kala sai annabi yace ga abinda nake fadi aqulu ina cewa addu'a nake yi Allahumma ya ubangije ba'id baini wa baina khatayaya ka nisantar tsakanina da kurakuraina kama ba a ta bainal mashirki wal magrib kamar yadda ka nisantar tsakanin sama da ƙasa how many miles tsakanin sama da ƙasa masu kididdiga sun ce tsakaninmu da rana 93 million miles rana kuma ba tana manne da sama ta farko ba ne to tsakanin rana da sama ta farko how many miles how many kilometers kunga akwai aiki eh akwai nisa wannan addu'a fa lafiyayyar addu'a ce saboda idan ka aikata kurakurai ko laifuffuka Allah ya karbi wannan addu'a ya nisantar da kai tsakanin kurakuranka da laifuffukanka ai kaga zaka dade a cikin gidan aljanna kafin su iso kai ka riga ka tsallake duk da kasancewa ba haka za a yi ba amma dai abin da mutum zai iya fahimta kenan a hankalce Allahumma ya Ubangiji na ƙini min kafa yaya ka tsabtace ni daga kurakuraina kama yunaqqa thawbul abyad min ad-danab kamar yadda ake tsabtace farin tufafi daga najasa yanzu kaman kaya na farare ne haka mun san idan manja ko wani bakin tukunya ko kuma wani abu ya mannu za a iya ganewa cikin sauki to in aka je za a wanke za a hada ko da bleach ne ko da haifo haifo da dai yana kashe kaya ko za a sa'in aka wanke sai ga abin kamar bai taba mannuwa ba saboda haka annabi yana addu'a yana ce ya Allah idan har na aikata laifi da kurakurai to yana roƙonka ka tsabtace ni daga waɗannan kamar yadda ake tsabtace farin tufa malamai suka ce nan metaphor shine misali tashbihin da aka yi a nan babban tashbihi ne duk cikin kayayyaki babu kayan da yake da armashi kamar fari yasa annabi yace ku yawaita sanyawa sannan wa kaffinu fiha mautakum ku yi likafani wa matattunku da fararen tufa duk da kasancewa a yi likafani wa mutum da farin tufa ba farin labari eh ba farin labari in aka nemi fari ya karasa ko da baki yana iya kai sai dai an kai shi da baki to eh kare je kuma ya shiga rikici mai gaba daya amma dai yayi ba yi laifi ba in aka nema karasa to kaga gabar wannan addu'a ta tsakiyar nan tana da muhimmanci aini sai gaba ta karshe Allahumma ghsilni min khataayaya ya Allah ka wanke ni somol daga kurakuraina bilma'i da ruwa wasalji da raɓa walbaradi da kankara da ruwa da raɓa da kankara an jero waɗanda abubuwa guda kai arama nan gidan malam menene raɓa mai raba ruwa ba ruwa eh mene ce wannan kumfan da yake in aka kada omo wanda yake tashi sama shine raba to kankara fa saboda lokacin da kake yaro kana shan kakan tattauna kankara amma yanzu baka yi ba menene raba wai daman na fi son samari-samarin nan su fara sabaki kafin dattawa su yi magana ehe to kai zaharaddin raba damshi shi ne raba idan ruwa ya zuba dan danki-dankin ne shi ne raba Mala Usman aka ce dan agaji bai sarrafa ba yi sai don aka je wa'azi aka saka kamata ya yi sai a je wa'azi a saka da asuba a wani wuri ka kwana a wani waje har sai gari ya waye sai hanzu ya yi za ka gane rafa to mu dai da lokacin da muke yara muna fita musamman karshe-karshen damana za a kora mu tafi gona a hanyar gona za ka samu irin ciyayin nan da ake jinka ko wanda mata suke ɗibawa suke tsintsiyar laushi in kai ne na farkon bin waɗannan ciyayi za ka samu akwai ruwa jika-jika a jiki wannan shi ake kiran saraba ka ji dan malam ba kumfan omo ba ba kuma danshi ba domin in kun duba za ku ga ruwa kusan shi ne tushensu sannan aka kawo raba sannan aka kawo kankara ta kai dai idan ana wanke mutum daga zunubi kamar akwai zafi a ciki shi ne annabi yake roƙon idan za a wanke shi daga zunubinsa to a sanya masa sanyi-sanyi tun da abin yana da zafi ina fata an gani To wannan hadisi kamar yadda muka ambata na babban sahabin nan ne Abu Huraira Allah shi kare yadda da ki abin da na manta ban fada ba an kididdige hadisan Abu Hurairah sun fi dubu biyar wajen dubu biyar da ɗari uku da wani abu shi kaɗansa shi yasa babu sahabin da ya kai shi yawan hadisai kuma wannan ya gwada idan annabi ya zo sallah zai bayyana karatu yakan ɗan yi shiru ya sa suka yi masa tambaya saboda tsananin kwaɗayin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kun ga wannan ya gwada koyi da annabi ba a baki bel ba ne mutum ya ce maka yana koyi da annabi yana son annabi amma ka samu ƙazamin aiki yake yi ayyukansa ba su dace da na annabi ba ɗabi'unsa ba su dace da na annabi ba halayensa ba su dace da na annabi ba ba kuma da annabin yake koyi ba yana koyi ne da waɗansu ƙatti akwai matsala kaji sahabbai waɗanda su suna ƙaunan annabi suna koyi da annabi da gaskiya yace shirin da kake yin nan me kake faɗa ne ashe annabi addu'a yake kun ga wannan yake gwada cewa ashe addu'an abu yake yi duk masallacin da ka je za ka bi limamin sallah musamman magariba da isha'i da asuba ka je an yi kabbaran harama an yi shuru to addu'a yake yi amma babu laifi wani lokaci a bayyana addu'a a bayyane domin mutane su gani tunda addu'o'in suna da yawa ba hadisin abu huraira ne kawai ya ruwaito ire-iren waɗannan addu'o'i ba a'a akwai hadisan da suka aka samu addu'o'i da yawa a cikinsu amma tabbas annabi yakan yi shiru kuma addu'a yake karanta ba sai dai matsayin wannan addu'a farilla ce sunna ce makaruhi ne wasu malamai a masabar malikiya sun ce makaruhi ne saboda annabi ba kasafai yake yi ba suka ce yin za a yi ma sai dai a yi a sallan nafila amma kun ga wannan hadisi ya riga ya tunkule mana wannan magana sannan kuma ba za ka ce farilla ba ne domin saboda akwai hadisan da suka yi bayanin sifan sallan annabi masu ambaci wannan shiru da kuma addu'a ba to kun ga za mu ɗauki na tsakiya kenan ina fata an gani to da abu huraira ya ce biya bi an wa ummi na fansar da mahaifina da mahaifiyata gare ka ya manzon Allah lalle kowa ya sani duk wanda ya imani da annabi ya san annabi ya fi iyayensa haka ne ko ba ka ba ayin kana shakka ma to imanin ka bai cika ba annabi ya fi iyayenka kuma ya fi iyalanka annabi ya fi dukiyanka akan ka rasa annabi gara ka rasa mahaifinka akan ka rasa annabi gara ka rasa mahaifiyarka akan ka rasa annabi gara ka rasa matarka ko matanka akan ka rasa annabi gara ka rasa ƴaƴanka maza ko mata akan ka rasa annabi gara ka rasa dukiyanka ka kaf gaba daya to inda har ka kai wannan matsayi to imaninka cikakke ne amma akwai tawaya a to ka sake hanya ayoyi da dama sun tabbatar da haka sannan hadisai da yawa su ma sun tabbatar da haka kuma sahabbai sukan faɗa ma annabi haka domin saboda wato su gwada masa tsananin soyayya da ƙauna da suke yi gare shi a matsayinsa na jagora don haka wannan ba laifi ba ne amma bayan annabi kuma za a faɗa ma wani yanzu kamar limami anguwanku sai ka ce biya bi wa ummi biya bi wa ummi anta ya imam ko malaminka ka ce biya bi wa ummi anta ya muallim a'a ai matsayinsu ba ɗaya da matsayin manzon Allah bai sallallahu alaihi wa alihi wasallam kun ga nan idan da annabi yana da rai idan ya kira mutum sai iyayensa kuma suka kira ki ta ɗaya ɓangaren kiran annabi da ya amsa يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسول إذا دعاكم لما يحييكم abinda Allah ta'ala ce kenan sai ka bar kiran mahaifinka ko mahaifiyarka ka amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na'am to lalle wannan addu'a tana da muhimmanci ainihin kuma abin da ake so mutum ya samu addu'o'in ya haddace su wata rana ya wannan wata rana ya wannan ba ya tsaya akan guda ɗaya ba amma idan hadda ta gagara to ka tsaya akan wannan اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبحر هذا في كبر اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وكما سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك سوى أن نصنع ذلك amma ana son mutum ya haddace duka idan da hali so wannan hadisi a nan ya tsaya yana son ya gwada mana ga yadda yake fara sallah amma me yasa ba kawai kama ba eh kawai idan mutum ya zo sai ya yi kafaran harama saboda an ambata baya sai sa ba kawo ba eh a can baya an fala mana kiran sallah an fala mana ta da ikama haka ne yawwa sannan kuma an faɗa mana kabbaran harama wa idza kabbara fakabbiru idan yayi kabbara to sannan sai ku yi kabbara saboda mabudin sallah kabbaran harama to idan an yi kabbaran harama to sai ayi shiru amma kaga mutanen malikiya da yawa su suna yin kabbara kafin ma mamu su gama kabbarorinsu su sun fara karatu yana da kyau da Allah ya justice tun da hadisi ya tabbatar da muhimmancin waɗannan addu'o'i wannan kenan sai hadisi na gaba ana aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yastaftihu as-salata bit-takbir wal-qira'a bi alhamdulillahi rabbil alamin wa kana idha raka'a lam yushkhis ra'sahu ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من ركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قائدا وفي رواية جالسا أما أنا قائدا يتي إيه ba mamaki a naka kaga jalisa wa kana yaqulu fi kulli rak'atayn at-tahiyya wa kana yafrishu rijlahu al-yusra وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترك الرجل ذراعيه افتراك الصبر وكان يختم الصلاة بالتسليم ولا حديث ينقربوني لقنانا آئكة إتما ينشي أصنع كنسا إيه yasa ba yadda ka iya ba yadda ka iya da ciwon ido inda ya riga ya kama ka Allah ya kyauta matar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya kasance yastaftihu salata bit takbir yana bude sallah da kabbaran harama wal qira'a kuma yana budewa da karatu bi alhamdulillahi rabbil alamin da alhamdulillahi rabbil alamin wannan ta bayyana mana abin da yake bayyanawa وكان إذا ركع إذا النبي أي ركوعا لم يشخص رأسه النبي بايا دقا كنسا ولم يصوبه بايا سنك يد كنسا ولكن بين ذلك سيدي أتكان هكذا saboda haka kowa ya shirya zan ya dauko shi zai gwada mana saboda a dauke shi a nuna shi wa duniya tunda ni na yi girman haukan wannan tebur zan laluma wani ina ganin kowa cikin alarmominmu ne ko limamanmu zan dauko guda daya ya hau kan wannan tebur ya gwada mana ko ku nema mun wani almajirinku mai natsuwa ya gwada mana saboda akwai zama yana da kyau mu gwada zama wa kana idza rafa ra'sahu min ruku'i idan annabi ya daga kansa daga ruku'a lam yasjud hatta yasawiya qa'ima wato baya sujada har sai ya daidaita yana tsaye wa kana idza rafa ra'sahu min as-sajda idan annabi ya dago kansa daga sujada ta farko lam yasjud baya sujada ta biyu hatta yasawiya qa'ida har sai ya daidaita yana zaune ba ta zace yake yi ba wa kana yaqulu fi kulli rak'atayn tahiyya annabi yana karanta tahiyya a duk raka'a guda biyu ga sallan da take da rak'o'i guda hudu wa kana yafrishu rijlahu al-yusra annabi ya kasance yana kimfida kafansa ta haguna wa yansibu rijlahu al-yumna yana kafa kafarsa ta dama yayin da zai zauna yayi tahiyya wa kana yanha an uqbati shaytan annabi ya hana duguno irin na shaidan wa yanha an yastarisha rajulu dhira'ihi kuma annabi ya hana mutum ya kimfida dhira'insa iftiraka sabu'i kamar yadda dabbobi suke kimfida dhira'ansu yayin da suke kwance a inuwa wa kana yaktimu salata bitaslim sannan yana rufe sallansa da sallama ya bude da kabbaran harma ya rufe da me da sallama sai dai wannan hadisi ko zama na abin mamaki imamu muslim ne kawai ya ruwaito min afradi muslim imamu bukari bai ruwaito wannan hadisi ba ya sa malamai suka ce wannan hadisi na 83 mai wannan littafi ya saba ma ka'idan da ya ambata ya ce ba zai kawo hadisi ba sai wanda imamu bukari da muslim suka yi ittifaki a kai to wannan kuma rawahu muslim wan fara da bihi wa lam yarwihi al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala kamar yadda muka je can gaba za mu samu rawahul bukhari wa lam yarwihi muslim rahimahullahu ta'ala ina fata an gaji amma da aka ce imamu muslim ne kawai ya ruwaito ba wai hadisin bai inganta bane ba a hadisin ya inganta sai dai ka'idan da malam ya faɗa a cikin introduction na saboda in za ka yi rubutu ka ambaci ka'ida to sai ka kiyaye ka'ida in kuma ba za ka kiyaye ba to tun lokacin da ka ambaci ka'idan sai ka yi sassauci ka ce wani lokaci zan sauka shalda don ka ce wani lokaci za ka sauka shalda to ka gani yi kenan ana zuwa wajen zai ce ya sauka shalda amma mu ci gaba amma dukkan su ingantattun hadisai ne saboda hadisin da ya fi karfi shine muttafaka alaihi al-bukhari wa muslim imam al-bukhari da muslim suka ruwaito sannan man fara da bihi muslim a bukari sai wanda imamul bukari ke banta da shi sannan kuma sai man fara da bihi muslim abinda muslim yake banta da shi to amma in ka ɗauko waɗannan layi guda uku to sai ka ce mattafaka alaihi al-bukhari wa muslim abinda aka ruwaito bisa sharadin su biyu man fara da bihi muslim abinda aka ruwaito bisa ruwayin imam muslim ina fata an gane sannan kuma man farada bihi wato ya man farada bihi al-bukhari abinda aka ruwaito bisa sharadin imam al-bukhari man farada bihi muslim abinda aka ruwaito bisa sharadin imam muslim mun samu nawa shida guda uku kowanne yana da reshe sannan kuma na bakwai shine abinda waɗansu su suka ruwaito wannan wani babi ne na musamman a cikin babin masalahul hadith eh saboda haka wannan hadisi na nana Aisha Allah ki kara yadda da ita wanda take matar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi ya aure ta tana yarinya tun a binnin Makka amma bata tare ba sai da annabi ya je binnin Madina kuma ita ce kawai budurwa wanda annabi ya aura dukkan matan annabi zaurawa ne ita kadai ce kawai budurwa kuma lokacin da annabi bai da lafiya tunda ita take da karfi manzo Allah ya roki sauran matansa zai karasa jinyarsa a dakin nana Aisha yasa take gadara wa sauran matan take ce manzo Allah ya rasu ne a daki na kuma a cikin kwana na kuma a hannuna lokacin da aka zo aka samu cece kuce tsakanin sauran matan annabi da ita manzo Allah yana faɗa ma wata matarsa yace babu wanda Allah ta'ala ya aiko mini wahayi muna tare da ita a cikin mayafi guda sai nana Aisha radiyallahu anha yasa falalan nana Aisha wato a bisa sauran mata ka fadlis saridi ala sa'iri ta'am kaman darajar asaridi ne bisa sauran abinci menene asaridi asaridi shine kan abinci eh kan abinci in kana son ka san karin bayani ka tambayi bacalo bacalo ya san asari a gidanku in aka dafa shinkafa da miya in aka dauko kwanonka aka zuba maka shinkafa idan za a zuba maka miyan a wani kwano daban za a zuba maka ai baka isa ba ko sayo kwanakan ka yi ala maka waje guda za a yi to idan za a zuba miya ya ake zubawa eh miyan shinkafa idan za a zuba maka a kwanonka ba talas nake tambaya ya ake zuba maka tsakiyan ake nema ina ai baka yi sama a yi maka wannan abin nan ba a tsakiyan sai a dibi miya sai a zuba haka ne ko sai a dan saka maka nama guda daya a tsakiyar za a ɗora maka to ko tuwo aka yi wai ka ce a zuba maka miya daban baka isa ba saboda haka ana ɗebo miya a tsakiyar tuwon da aka maka sana a ɗan jefa maka naman ka guda ɗaya kana buɗewa zai ga nama a tsakiya sauran miyan kuma ya dare gaba ɗaya eh shi ya sa ran da miya ya kasa ko miyan ta kasa an yi shinkafa miya ta kasa to tsakiyar nan kai ma an ka zo za ka yi takatsantsan wajen ci gabar gefe-gefe to wannan tsakiyar ki yake kiran sa asari saboda ai yafi daraja akan sauran abincin gaba daya shine wa fadlu aisha ala sa'irin nisa ka fadli saridi ala sa'ir sa'a haka annabi ya faɗa to ita ta ruwaito wannan hadisi wanda tace lalle annabi ya kasance yana bude sallah da kafara wannan duk malaman hadisai sun yi ittifaki akan haka ko duk sahabbai sun yi ittifaki akan haka idan aka tada ikama so the next step shine ayi kabaran harama sannan wal qira'a sai kuma karatu inda a bayyane ne amma kaga a boye yasa muka dada jaddadawa wancan addu'a a boye yake yi kun ga ta tsallake addu'an ba ta kawo ba ba wai tana korewa ne kwata kwata babu addu'a ba duk da kasancewa malaman masabar malikiya da yawa su wannan hadisi na nana Aisha suka rike suka ce wancan addu'an ba ta da muhimmanci da tana da muhimmanci da nana Aisha ta ambata to tunda bata ambata ba shi yasa suka ce kara dauke ta da muhimmanci shi yasa zaka samu ba kowa ne yake yi ba ina fata an gani na'am sannan karatu akan yi alhamdulillahi rabbil alamin babu ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim a bayyane babu bismillahir rahmanir rahim a bayyane farkon abinda ake fara je a karatun bayyane shine alhamdulillahi rabbil alamin za mu samu karin bayani nan gaba wa kana idaraka idan annabi yayi ruku'a lam yushkit ra'sahu wa lam yusawwibhu baya daga kansa kuma baya sunkuyawa wa kana baina zalika ya kasance yana tsakanin haka saboda da kashin bayan annabi da ainihin kiyansa suna tafiya saiti ne to wane ne zai gwada mana Allah ramma da kika gwada mana ku gwada shi eh ka matso kusa da ni sai ka kalli mutane sai ka gwada mana tunda ka fito tsaf tsaf yau muna so ka gwada mana irin ruku'un manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar yadda aka fada bai sunku yadda kan bai daga kansa kuma bai sunkuyarwa bismillah karamaka Allah kar kuma kai sujada ba kun san an ce ruku'u sai yayi sujada to wannan kai aure kuma ya zaka yi aha to kun gani to bai daga kansa ba ya ne daga kai da ka daga da yawa yayi ne sun koyar da kai a sun koyarwa sosai yawa barin dan gwada maka ta sun koyar haka kun gani ba daidai bane sannan daga a karka daga bayanka daga kanka haka za ka daga aka kalle su yawwa saboda duk wanda ya daga kansa ba zai kalli wajen su jira ba to amma yaya yake yi yaya annabi yake yi aha za ka samu ya tafi haka yanzu kaga bayan liman din nan kodai ke bai koshi ba ne ina ganin an za kwariya kwariyan filani an ko a samu ina ka ɗora kwano to kun gani don hadisin nan abinda nana aika take so ta gwada mana yadda ya tafi haka jazakallahu khairan eh wannan kenan wa kana idza rafa ra'sahu min ruku'i idan annabi ya daga kansa daga ruku'a to lam yasjud hatta yastawi qa'iman baya sujada sai idan ya daidaita yana tsaye akramaka Allah saki dawowa a daga nan zaka ringa gwada shi shi yasa nace ya matso kusa da ni to idan annabi yayi ruku'a baya tafiya sujada sai ya gama miƙewa gaba da yayi ke to kai ruku'u sai ce sami Allahu liman hamida to sai ya tsaya tsar kun ga duk wanda zai yi tazarce bai tsaya hakan nan ba sallarsa ba ta yi ba saboda yin haka dole ne kamar yadda aka daidaita shi ma dole saboda in ka sunkuya da yawa duk abin da aka dora maka faduwa zai yi in ka dago duk abin da aka dora faduwa zai ta baya yasa ke son a daidaita da saura har yanzu fara ma eh wa kana idza rafa ra'sahu min as-sajda to annabi ya ambata mana bata ambata mana yadda annabi yake sujada ba amma ta ce idan annabi ya dago daga sujada to baya sake yin sujada lam yasjud ba zai sujada ta biyu ba hatta ya sauya ka'idan har sai ya daidaita yana zaune saboda haka ka gwada mana sujada ta farko kai sujada ta farko eh bismillah ka dan koma da baya farkon nan ha to yi sujada na wajen kai sujada misali yayi sujada irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shine nana Aisha tace kafin yayi sujada ta biyu to sai ya zauna kamar yayi kenan sai ya daidaita yana zaune shi ne haka sannan sai ka yi sujada ta biyu to saba wa annabi kuma yaya ne eh taso ka saba ma yadda nana aiki ta faɗa a ai ka zauna ma ai ya zauna kan dunduniya tunda ya zauna kan dunduniya akwai malaman da suke ganin zama akan dunduniya daidai ne tsakanin sujada da sujada ka zauna kan dunduniya ka yi irin da difficult ba kauye yawwa eh to na ruku'u ma ka tashi ka gwada mana eh ruku'un annabi dagowan annabi ah yawa to ruku'un annabi dagowan annabi ka sake ruku'un annabi dagowa daga ruku wanda ba na annabi ba yawwa ina ba ta rubayin Allahu khaira wa kana yaqulu fi kulli rak'atayn at-tahiyya annabi yana karanta tahiyya idan yayi raka'a guda biyu sai dai annabi bai gwada mana yadda yake zaman tahiyya ba amma a can gaba za mu samu kai amma an yi raka'a guda biyu to annabi yakan faɗi tahiyya tahiyatu lillahi was salawatu was tayyibat domin an ce tahiyyan da tafi kowace muhimmanci kenan eh wanda tafi karfi kenan at-tahiyatu lillahi was salawatu was tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh har yanzu a ƙarshe tahiyyan Abdullahi da Mas'ud Allah shi kare da shi za mu samu nan gaba وكان يفرش رجله اليسرى النبي هنا كم في دهنو قفن سنهبنا وينسب رجله اليمنى ينا كفا قفن ستداما to aran ma kafi karfin wannan tebur amma kai kai hakuri dai bari mu dora ka da Allah kan wannan tebur kai hakuri in ya hau kan wannan tebur Alhaji Aminu ku rike da Allah kare je ni ma ya ruzo a kai da oh ba sai rike ba to ya hakuri Allah ran ma ka hau ba ka hau ka tsaya ba hau ta nan hauta nan da ya ku rike ɗan tebur da ka kalli haka ya zauna yanzu abinda za mu ɗauka ko da yake kalle ni ne alkibla tunda suna ɗaukawa annabi idan zai zauna wannan ana nufin tafiyan farko ko tafiya ta biyu yadda wannan hadisi ya nuna mana yakan shimfiɗa kafansa ta dama sai ya kafa ta haguna sai ya kafa kafansa sun fita kafan dama sai dai ni kuma ramma yawwa kun gani ina jin ya shimfina kun ga ya shimfina ya zauna kai wannan kuma ya kafa amma in ka koshi ba za ka iya haka ba in ka koshi ba ba za sai ka ji nan ɗinka ya takure gaba daya to irin wannan zama ake so a yi ga sallan da take da raka'o'i guda hudu tahiyan farko kenan haka ake so a yi sannan kuma jilsatul istiraha irin wannan zama ake yi malamai da yawa sun tafi akan cewa zaman da ake tsakanin sujada da sujada ma irin wannan ake so a yi amma idan za a yi zaman tahiya musamman ga sallan da take da raka'o'i guda hudu zaman farko na tahiya an yi irin wannan to zama ta ƙarke ana son mutum ya zauna akan duwawunsa to yayi ne za a yi sai ka dan goce yawwa kun gani to wannan ma ya fi wahala in kana koke saboda yadda ya kafa kafan sannan shi ma bai koshi bane in ya kwana biyu ba zai iya wannan zama ba saboda haka in ya koshi yaya zaman zai kasance normally sai ka ga mutum yayi haka saboda in ba kana training kana training ba yana da wahalar shani to ba cika son haka ba saboda in kai haka zaka shiga hurumin na kusa da kai zaka takura shi to shi yasa ake son mutum ma yana yi yana exercise da azumin litinin da alhamis yawa kar ka tumbi da jiki ya zo ya maka yawa yadda zaka kasa daidaita komai a cikin sallah kun ga wannan shine zama na ainihin diris sai dai malaman masabar malikiya abinda suka ce kowace zaman da za ka yi a cikin sallah irin wannan za ka yi kowace zaman da za ka yi a cikin sallah irin wannan za ka yi ina fata an gane na to mu ɗauka mafi sauƙi domin mu gane zaman tahiya ta ƙarshe ga sallan da take da rakoyi guda hudu kamar sallan azahar da la'asar da isha'i da magariba mai raka uku wanda za a samu tahiya guda biyu wato tahiyan ƙarshe irin wannan zama ake so a yi to idan tsakanin sujada da sujada ne da jilsatul istiraha misali da kuma tahiyan farko ka koma tada da kai to wannan zama ita ce na da Aisha take mana bayani a cikin wannan hadisi ina fata an gane sannan kuma akwai zaman da yayi a ƙasa nace eh wasu malamai sun ce ana iya wannan zama ka tashi ka daga dunduniyanka kafafunka ka hada su duka to kun gani wannan an ce tsakanin sujada da sujada an baka dama kana iya yin haka zama akan dunduniya sannan dadin dadawa jilsatul istiraha in kai haka kai kuskure zaman tahiya in kai irin wannan zama kai kuskure amma tsakanin sujada da sujada an baka dama musamman in kana matsayi ba lalle sai ka sauka kasa ba irin wannan zama ya hada dunduniyansa guda biyu ya zauna a kai ina jin ya fito fili ko an dauka an gane to a nan gaba aka ce annabi ya hana wa kana yanha an uqbati shaytani annabi ya hana zaman shaydan to wasu malamai suka ce zaman shaydan shine wannan amma zance mafi inganci ba shi bane zaman shaydan shine wannan wani waje zaman kare don kaga mutum yayi haka to akwai malaman da suka ce haka ne to wanne ne zaman shaydan ka sa kafafunka su yi haka sai ka zauna a kai tun da raga baka da auki a'a ka sa su kamar murhu haka ka kwantar da su yau kun ga an kwantar da su kun ga bai zauna da abin nan ba kun ga yadda ya kwantar da su din nan daman gwargwadon fadinka da aukinka gwargwadon yadda da fadin kafanka irin wannan zama an hana wasu kuma suka ce ka ware ka zauna diris za ka iya yawwa saboda shi ya tsallafe-lafe inda irin wannan zama an hana tsakanin sujada da sujada ba a yi a tahiyan farko ba a yi balle a tahiyan karshe aljinsatul istiraha ba a irin wannan in ka ga mutum ya yi haka to yana da lalura ne yana da lalura ne ina fata an gani irin wannan aka hana to ka juya ka kalli mai ɗauka sai ta ce وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراك الصبوي wannan ka zai yi kuwa ka gwada mana ta haka annabi ya hana mutum ya shimfiɗa wato zira'insa kamar yadda dabbobi suke shimfiɗawa ya dabbobi suke shimfiɗawa kun ga irin wannan mutum ya yi sujada haka duk mutumin da ya shimfiɗa tun daga kan yatsunsa har kan zira'insa to kuskure ne an ce sujadan malalata ne ba haka yake yi ba ɗagawa yake tafin hannu kawai ake sawa wannan shine hadisin na Aisha radiyallahu anha Allah ya saka maka da alheri kuma Allah ya hada ka da mijinta da ita a cikin gidan aljanna Allah ya hada mu gaba da tunda ka gwada mana by practice eh wannan hadisi kenan wa kana yaksimu salata bit taslim annabi yana rufe sallarsa da sallama assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah guda biyu yafi muhimmanci akwai malaman da suke ganin sallama dai bai halarta ba sai suka ce hadisan ba su inganta ba amma da yanka hada su hadisai ne wanda yake ka hada su su suna da karfi yasa muka ce ya ya inganta ko ya tabbata ko ya halatta idan mutum ya zo ya ce assalamu alaikum amma kaga yayi wanda ya fi daɗi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kaga ya fi daɗi wannan hadisi kenan masha Allah sai hadisi na gaba عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه هدو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كفر لركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود حديث عبد الله بن عمر Allah shi ƙara yadda da su yana daga cikin yaran sahabbai ko wato saurayi eh yana daga cikin samarin sahabbai da shi da mahaifinsa wanda yake babban khalifa ne Allah shi ƙara yadda da su yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallam kana yarfau yadai annabi yana daga hannayensa azwa mamkibai daidai kafadansa idabta ta hasalat kun ga ana gangarawa da muka dan kan yayin da ya kabbaran harama na bude sallah bismillah ka zo ka gwada mana ka zo dab da ni kusa da ni sai ka gwada mana ya yake daga hannayensa sai dai kafadunsa kun gani ba sama sosai ba shine hadisin abdullahi dan umar to ka sauke wa idza kabbara lil ruku'i idan ya kabbara saboda ruku'a kun ga kabbara ta biyu kenan to nan ma yakan daga hannayensa to ya kenan sai ka gwada mana sai kai ruku'u mu gani Allahu akbar to ka faɗa mana kai kabbara yawwa misali kenan sannan wa idza rafa ra'sahu min ruku'i rafa'ahu ma kadhalik idan zai dago daga ruku'a yakan daga sunan ba kabbara kaman yaya sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd wa qala sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd wa kana la yaf'alu dhalika fi sujudi amma sujada bai haka shikenan eh ba sai ka yayi kasa da yawa ina fata an gani to sai dai ku lura wannan hadisi an ce annabi yake yana ce sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu shin yana sallah ki kadai ne ko in yana liman eh tunda a can bayan mun karanta malamai da yawa sun tafi akan cewa idan kana sallah da liman yace sami Allahu liman hamida shine nasa kai kuma mamuna ka menene rabbana walakal hamdu to sai anan kuma gaki annabi ya ce sami Allahu liman hamida ya ce rabbana walakal hamdu yasa suka ce ka dauko wancan hadisi ka dauko wannan hadisi da liman da mamu duka kowa ma ya fada dunya ta sauki sai dai ki liman zai fada a fili shi kuma mamu nasa zai ya boye ne shine bambanci saboda kana karkashin jagorancin liman ne ba za ka daga murya fiye da nasa ba kuma kun ga nan babu maganar ladan to me aikin ladan a cikin sallah لما سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد to in kai ladan ka fala ka sauke ma sauran to shikenan sai a kawo mana hadisin da ladan in ya fala ya sauke wa sauran to tunda baka sauke musu ba kowa zai faɗi nasa a to me amfanin faɗin naka kabar kowa ya faɗi nasa mana tunda dai da hadisi ne daga Abdullahi dan Umar Allah ki ƙara yadda da su saboda haka manya-manyan sahabbai su ne fa wannan layi akwai wani babban sahabi ma a gaba wanda za mu karanta hadisinsa shi ne abdullahi dan abba eh radiyallahu an mun gama da wancan ko to hadisi na abdullahi dan abba radiyallahu anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam أمرت أن أقتد على سبعة أقدم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين وركبتين وأطراف القدمين وكن تد هنك لنك ولا حديثي ذكر أن تد كي قبو إند أكي سجدا yasa matukan kana sujada mai kyau za ka iya ganewa cikin sauki ba wani abu ne mai dogon lissafi ko dogon tunani ba Abdullahi dan Abbas Allah ki kara yadda da su kanin manzon Allah kuma sahabin Annabi wanda annabi ya buga kirjinsa ya ce Allahumma faqihhu fi dini wa allimhu tawila ya Allah ka fahimtar da shi addini kuma ka sanar da shi fasaran alqur'ani yasa ya samu wannan yasa yake kiransa hibru hadhihi al-umma hibru al-umma wa tarjuman al-qur'an ne fasaran al-qur'ani na'am Allah ya masa tsawon kwana har ya karantar da al'umma eh kamar yadda Allah ya tsawon kwana ma Abdullahi dan Umar wato samarin zamanin annabi da yawansu sun yi tsawon kwana saboda ilimin da suka ne suka ɗauka a wajen annabi sai da suka isar wa waɗanda ma ba a tsammanin za su riske su amma su riske su a cikin attabi'ina eh radiyallahu anhu Abdullahi dan Abbas yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce annabi ya ce umirtu an aqsuda ala sabati azumin amman umunni da yin sujada a bisa kasusuwa guda bakwai gabobi guda bakwai tunda cikin su akwai wanda ba kashi bane sai annabi ya tashi gudawa sai ya ce alal jabha ya ce goshi wa ashara bi biyadihi ila anfi sai ya gwada da hannunsa sai ya gwada hanci ya gwada hancinsa da wanda ne malamai suke cewa duk wanda ya sujada da goshi kawai bai hada da hanci ba to sujadan sa ba ta yi ba don da annabi ya tashi nuna musu sai ba da hanci don ya bada cewa in an ce goshi to da goshi da hanci a mutai ne to amma na ga mai muktasar muktasar khalil aljundi yana magana cewa duk wanda ya sujada bai yi da hanci ba ya ce a ada fil ya sake maimaita wanda lokaci in babu lokaci shi ke sai dai inda lalura inda lalura ba matsala to da ce dai mafi inganci shine duk yadda za a yi kai sujada da goshinka da hancinka amma akwai tsananin zafin rana malamai suka ce ka tsosana shi tsot in ka tsosana shi tsot ma dukansu sai ka tsosana su tsot sai ka daga eh sallah ta yi saboda ai ba ce ta halakar da kanka ba wala tulqu bi aydikum ila tahluka wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima in akwai tsananin zafi ba ce ka halaka kanka ba wannan kenan to mun samu nawa eh guda ɗaya ne fa muka samu tunda goshi da hanci guda ɗaya ne waladayni da hannaye guda biyu ka duba ka ganin za ka yi sujada da shi an gwada mana yadda yake sujada hannayenka duka biyu warkubatayni da gwiwoyinka guda biyu eh hannaye biyu in ka hada da waccan sun zama uku warkubatayni gwiwoyi guda biyu in ka hada da ukun nan sun zama nawa biyar wa atrafu alqadamain da kuma gefen wato ainihin kafafuwa ina ne gefen kafa kan yatsu kenan yasa wanda yake da babban yatsa sai ka samu ita kawai take taba kasa wanda yake da yatsu kuma masu tsawo sai ka samu guda biyu ko guda uku duk suke taba kasa shine atara alkadamain to mutum zai sujada haka ake su kamar yadda malam ya gwada mana wannan hadisi ya kawo mana ne domin ya gwada mana sifar sujadan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma kaga duk wanda zai sujada ya daura kafa guda daya kan dai ba daidai bane to kai sujada da gwiwa daya kuma ba zai yi ba don kai zaka tungure daidai mutum yana da lalura ina fata an gani na sai hadisi na 86 ana bi hurairata radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza qama ila salati yukabbiru hina yaqumu thumma yukabbiru hina yarka'u thumma yaqulu sami Allahu liman hamida hina yarfa'u sulbahu min ar-ruku'i thumma yaqulu wa huwa qa'im ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس توفى wasu malamai sun ce duk kabbarorin da ake a cikin sallah wannan hadisi ya ambata hadisin abu hurairah sahabin nan dai abdurrahman bin sakra dausi radiyallahu anhu abin da yace yace qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi ya kasance to fadin kalman ya kasance dinna shine masabar malikiya suka ce mafiya yawan kabarorin da aka faɗa a cikin sahabi wasu kuma suka ce dole ne in ba kai wannan kabara ba kabar guda ɗaya daga ciki sai ka yi sujada amma ga masabar malikiya sai ka tara su sun yawa kun ga bambancin fikihu kenan saboda kowa da irin fahimtar da Allah ya baki annabi ya kasance idza kama ila salati idan ya tashi zai yi sallah farkon abin da yake farawa bayan ta yadda ya kama yukabbiru hina yaqumu yana kabbara lokacin da yake zai wata kabbara kenan kabbaran harama wannan kan dole ne wannan duk an yi ittifaki dole ne kuma duk limamin da ka riga ki kafara ko na ƙauye ne baka da sallah dole ka jira shi thumma yukabbiru hina yarka'u sannan idan annabi zai yi ruku'a yakan yi kafara kafara yake yi ko lokacin da za a je ruku'a thumma yaqulu sa'annan bayan yayi ruku idan zai dago to ba da kafara yake taki ba yakan ce sami Allahu liman hamida hina yarfa usulbahu min ruku'i lokacin da yake daga kashin bayansa daga ruku'u kuma ya kulu wa huwa qaim yace annabi yana tsaye yakan ce rabbana wa lakal hamdu eh aran ma bismillah zo ka gwada mana wannan yana da kyau domin mutum ya dada tabbatarwa ka gwada mana ruku'un annabi ruku'un annabi sai ka furta mana ya yi rukuwu to dagowa daga rukuwu irin na annabi o sai ya yi haka sannan ya yi haka do sami Allahu liman hamida annabi ya daidaita yana tsaye to yanzu kuma idan annabi zai je sujada kafin ya je sujada akwai abubuwan da yake fada in yace sami Allahu liman hamida sai ce me sai ce rabbana wa lakal hamdu sannan sai ce hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda min as-samawati wa min al-ardi wa min amakita min kayin ba sai ya doyin da zai yi sannan sai sai ya je sujada ina fata an gane abinda da mu muke so a gane shine sami Allahu liman hamida ya dago da zarku'a ya tsaya rabbana walakal hamdu a tsaye yake yi sannan da addu'o'i to sallan da kuma yaya ne ya suke yi eh bismillah ko da yake amma yan baka labari eh baka san yaya yake yi ba sami kai ruku'a mu gani kai ruku ka dago daga ruku sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu lokaci guda eh a ba haka suke yi ba a yadda suke yi shine yana taba gwadawa misali haka sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd abinda nake so ka gwada shi ka nuna shi ka ya hankali karka gobe a aikai karbi har yanzu dai Aha. Sami Allahu liman hamida. Rabbana wa lakal hamdu. Hamdu din zaka je Allah sai ka a can kasa zaka ji. Sai ka ji an ce kuma Allahu akbar ta. Allahu akbar haka ne. To shine aka ce ba daidai bane ba haka ake ba ba haka annabi yake yi ba. juzita kaira na'am akwai saura ko eh shikenan haka yayi rabbana walakal hamdu thumma yukabbiru dina yahdi sajidan sana annabi yana kabbara ne yayin da zai faɗi sujada kamar yadda ya gwada mana na daidai thumma yukabbiru hina yarfa ra'sa sana idan yayin sujada ta farko zai dago yakan yi kabbara kuma ya zauna diris thumma yukabbiru hina yabtudu idan zai sujada ta biyu nan ma annabi kabbara yake yi sannan sai ya yi sujada thumma yukabbiru hina yarfa ra'sa sannan ya kabbara yayin da zai dago kansa daga sujada ta biyu kusan bayan an dago kuma sai a mike to anan ne za a samu jilsatul istiraha shine wanda za a ambata mana nan gaba thumma yaf'alu dhalika fi salatihi kulliha haka annabi yake aikatawa a cikin sallarsa gaba daya a kowace raka'a hatta ya qadiyaha hatta ya idar da sallah sai dai kuma yukabbiru hina yaqumu min as-sintayn yana kabbara yayin da ya raka'a guda biyu aka yi tahiya kun san babu sallama ko za a mike to sai ya kabbara ba da julusi amma bayan zama saboda haka inda za ka yi tahiya lokacin da ka ɗago kai kabbaran nan ka yi zaman tahiya to an gama da wata gaba za a da wata gaba yayin da ka tashi za ka tsaya to kuma sai ka yi kabbara wasu sun ce sai bayan ka tsaya wasu kuma sun ce lokacin da kake tashi to akwai sabani a tsakanin malamai dangane da fahimta ina fata an gane to wannan yadda annabi yake kabbarori kenan a cikin sallah a waɗannan wurare kuma ban yi tsammanin akwai wani wuri da yake kabbara ba bayan waɗannan wuraren da aka ambata eh babu wani wuri su kenan na'am wurare guda nawa ne kabbaran harama ta farko ka cire ta lokacin da za yi rukuwa za yi kabbara dagowa daga rukuwa babu kabbara in za ka je sujada akwai kabbara dagowa daga sujada akwai kabbara za ka sake sujada ta biyu akwai kabbara sannan za ka dago daga sujada ta biyu akwai kabbara kaga guda biyar kenan ka hada da kabbaran harama guda shida sannan idan raka'a biyu ne bayan an yi tahiyya za ka dago kuma akwai kabbara guda dai guda bakwai في حديث عن مطر بن عبد الله قال صليت انا وامران بن حسين خلف علي بن ابي طالب فكان اذا سجد كبر واذا رفع راسه كبر وإذا نهد من ركعتين كبر ولما قد الصلاة أخذ بيدي إمران بن حسين وقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أقول قجي وانا حديثنا مقارب بن عبد الله كان دير جسكين تابعي kuma mai yawan ibada ne wanda malamai da yawa sun yaba masa saboda mutumin kirki ne dattijo ne kala ya ce sallaitu ana wa imranu bin hussein ya ce ni da imranu dan hussein imranu dan hussein sahabi ne amma a zamanin annabi wato yana daga cikin saffan sahabbai saffan sahabbai waɗanda ba su da shekaru da yawa kun ga kenan tabi'i ya hadu da sahabi dukan su biyu ya ce mun yi sallah kalfa ali bin abi talib a bayan ali bin abi talib shi ma yana daga cikin samarin sahabbai a zamanin manzon Allah amma Allah ta'ala ya baki daraja saboda matsayin da Allah ta'ala ya baki da kuma ilimin da Allah ya baki yace da muka yi sallah a bayansa fa kana idza sajada kabbara in zai yi sujada yakan yi kabbara Allahu akbar wa idza rafa ra'sahu kabbara yayin da zai daga kansa yakan yi kabbara sujada ta farko da ta biyu kun ga an samu kabbarori guda hudu ko wa idza nahada min rak'atayn lokacin da ya yunkura zai tashi daga rak'o'i guda biyu bayan yayi tahiya kabbara nan ma yakan yi kabbara kun ga na biyar kenan kamar yadda muka yi bayani a can baya salama kada salata lokacin da ya yi dadda sallah aka zabi yadi imran bin husayn yace tunda ni tabi'i ne ba sahabi ba yace sai sahabin annabi imran dan husayn sai ya rike hannuna wa qala sai yace mini yace kaga sallan da ali bin abi talib din nan ya mana yace wallahi ka sakkarani hadha salata muhammadin sallallahu alaihi wa sallam yace wallahi wannan sallah ya tunatar da ni sallan annabi muhammad shine malamai suka ce wannan ya gwada tun kafin zamani yayi nisa akwai waɗansu abubuwan da annabi yake yi waɗansu sun bari ba sa yi tun da ya faɗi wannan magana aw kala ko kuma yace sallah bina salata muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ya mana sallah exactly irin sallan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kun ga wannan ya karfafa mana abin da muka ambata a can baya ya za malamai suka ce a dunkule kaga kabbarorin nan da ake a cikin sallah karka kuskura ka bari ko da kana bin liman ne sai dai kai za ka yaboye ne liman kuma zai ya bayyane kabbaran harama ce yake bayyana ta kabbaran harama liman zai ya bayyane kai ma za ka ya bayyane amma lokacin da za a je ruku'a Allahu akbar a hankali za ka fada ina fata an gane tunda ba a son ka daga murya ka yi tashwishin mutane sannan lokacin da za ka je sujada za ka yi kabbara idan ka dauko daga sujada ta farko za ka yi kabbara idan za ka yi sujada ta biyu za ka yi kabbara idan ka dago daga sujada ta biyu za ka yi kafara idan an yi zaman tahiyan farko za a miƙe za ka yi kafara amma ba za ka daga muryanka ba wannan yana daga cikin sifan sallan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh